لا ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 22 ga watan rabi'in al-awwal shekara ta 1445 bayan jar annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 miladiya idan ba manta ba sati biyu da ya gabata mun tsaya a cikin kitabu sala babi na 21 za mu tashi babi na ashirin da biyu babu zikiri a cewar sala inda za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari da ashirin da bakwai sannan mun tsaya darasi na arba'in daidai za mu tashi darasi na arba'in da ɗaya malai ce babu zikiri a cewar sala ko a cewar sala babin da yake magana akan yin zikiri bayan an idar da sallah bayan mutum ya idan da sallah ba a so ya tashi kawai ya tafi ana so ya ambaci Allah madaukakin sarki Allah da kansa yake faɗa a suratul nisa'i fa idza qadaytum salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum cewa da zara kun idan da sallah Allah yake fadhkurullaha ku ambaci Allah kuna tsaye ko kuna zaune ko akan kuibin idan so dai mutum baya wata da azkar na bayan sallah annabi alayhi salatu wasallam ya kasance yana yin zikiran bayan sallah kuma yana umartar sahabbansa dangane da yin wannan sannan an samu nau'o'i daban-daban dangane da abin da za a karanta bayan an yi sallah saboda haka shi sa ya zanto ita addu'a da istighfari bayan an idar da sallah malamai kace suna da hikimomi masu girman gaske bayan mutum ya idar da sallah ya yi istighfari ya yi addu'a sannan yana da fa'idodi manya na farko ɗaya daga cikin fa'idodin shine wato izharu taqsir kana bayyana wa Allah madaukakin sarki kana nuna wa Allah madaukakin sarki cewa kai ba kowa bane ka gajiya sannan abu na biyu kana nuna wa cewa kai gajiyayye ne bayan gazawa wato bayan takaituwa ka takaita wata kila a sallar ga abin da Allah yake bukata kai ka takaita wasu bangarorin dana kuma abu na biyu ka ka gajiya dan gane da cika abin da ake so sannan karshen addu'a yana cikin guraren da ake amsa addu'a kawai bambancin shine bayan mun karshen sallah kai bayan mutum ya idar da sallah yana cikin guraren da ake amsa addu'a kawai bambancin shine wasu suka dauka cewa za a haɗu ne a yi addu'ar jama'i a kowa ta ce bayan ka gama wato du'a'ul ibada wa du'a'ul mas'ala sai ka roki Allah abin da kake so wannan shine abin da malamai suka tabbatar da inda wato wato gurin contention din yake guri ɗaya ne cewa tare za a wani ne zai rika ba da umarni a yi to anan ne rigima ce wannan shine babu shi amma mutum ya yi addu'a akan kansa bayan ya idar da sallah wannan akwai shi malamai sun rubuta a cikin littattafai da yawa cewa bayan ka gama ka daga hannu ka roki Allah madaukakin sarki akwai shi a sunna an fahimta da kyau ko wannan shine abin da yake wato didi bayan mutum ya idar da sallah ya yi du'a abin da ba a so da ka idar da sallah ka fara roƙon Allah kawai ba tare da kai addu'ar da aka gindaya ba kai ba du'aul ibada du'aul mas'ala shi Allah yana so idan zaka roƙe shi ya zanto da ba ka saba kamar yadda misalin da muke bayarwa annabi yunus alaihi salatu wasalam da ya samu kansa a cikin kifi ya shiga yanayi ne wato mai wahalar gaske amma kaga da yake ya saba roƙon Allah yana cewa wayyo Allah Allah yake ni shine falaula annahu kana min al-musabbihin la labita fi badanihi ila yub'atu ba dan da ma tun yana kiran mutun da ba tun da bai mun kyale shi a cikin kifin nan har ta kike ba to amma dabi'ar da ce tunti yana yana ambatan Allah kafin ya shiga wannan yanayi shine ta arabi ran lari fi raka ya arifka fi shidda karka tuna Allah lokacin da kake cikin annajuwa da wadata da lafiya da kuɗi to a wannan lokacin kai ta ambatan Allah don za ga wani yana da kuɗi da lafiya to baya zuwa masallaci in ka ganga a masallaci to bukata ce da shi abinda Allah baya so kenan shi Allah baya so haka ya fi son lokacin da kake cikin yalwa da annashuwa to ka fi zama naka to lokacin da ka fada yanayi kuma yana cewa wayo Allah zai ce ma ni amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su cewa waye ke an ga al mutarra wanda yake da cikin kunci idan ya kira shi ya yayi ba damuwa in ba Allah ba a ilahun ma Allah akwai wani Allah da yake amsa addu'o'i tare da Allah ne babu saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi mu kiyaye cewa lallai a rika kiran Allah madaukakin sarki da ambatansa yayin da aka idar da sallar farilla ballan tana kuma tana kula ba hadisi na farko Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi da Abbas Allah ya kara musu yadda anna rafa'a sauti bi dhikri Abdullahi da Abbas yace lalle daga murya da ambatan Allah hina yin sarifun nas yayin da mutane suka idar da sallah suka biyo min al-maktuba daga sallar farilla kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace jin wannan saututtukan na mutane ya tabbata a zamanin annabi tsira da annabi Allah ya tabbata a gare shi abun nufi shi a lokacin yana da kananan shekaru domin malamai suna magana cewa yaya aka yi wato Abdullahi da Abbas ya faɗi wannan alhali shekarun har annabi ya bar duniya bai shekara 20 ba sai aka ce a lokacin an zo da shi masallaci a matsayinsa na yaro to shi baya sallar tambayar da aka yi kenan aka ce saboda ai shi yaro ba wajen cin sallah a kansa inda bai shekara bakwai bai shekara goma ba yana shekara bakwai kaga ce aka yi ku fara gaya masa cewa ya je sallah a tafi da ke masallaci amma ya shekara goma baya yi za a yi mahukunci da shi ne wasu malamai suka ce saboda a lokacin irin yaran nan ne da aka zo da su masallaci amma zai iya yiwa ka zo da yaro masallaci ana sallar ya ta yawo ya je bayan wayancin ya dawo nan ko bai surutu bai koma can ba haramun bane koya wa yara ɗabi'a mai kyau ne amma gurin da ya zama inda za a umarce su shine a wancan gabar to sai aka ce a wannan lokacin ya haddace wasu kuma suka ce a'a yana sauran sallar amma ya rike shi ma yana cikin tsawon sallar yana gane cewa an idar da sallar ne yayin da yaji mutane sun fara al-astaghfirullah astaghfirullah ba wai a tare ba ai lokacin da za a idar zaka ji wani yayin da ya faɗi na ta kana ji to irin wannan murya ake faɗa wancan yana yi kai ko raɗa ce yanzu aka yi shiru a masallacin nan in dai wani zai gaya na kusa da shi ko da magana kaɗan kaɗan ce wancan ma ne don Allah ya da zaka ji wani sauti ya ya cika masallaci to irin wannan ake nufi ba wai rudewa suke yi kamar yadda wasu suke faɗa ba rudewa ake ba a wannan astaghfirullah astaghfirullah din da ake faɗa domin istighfarin bayan sallah ba a zuciya ake yi ba da kansa ake da baki shine saboda haka wannan shine Abdullahi da Abbas yake cewa to ya tabbata haka zamanin Annabi alaihi salatu wasalam yana ganewa an gidar da sallah yayin da ya fara biyo wannan sautukan na sahabba Annabi alaihi salatu wasalam قال ابن عباس عبد الله بن عباس yace kuntu a'lamu idan sarfu bi zalik yace ina ganewa ina sani idan suka idan da sallar su sai yace ne idan sani ake hu idan na ji wannan sautin to sai in gane cewa yanzu ba idan da sallah wa fi lafzina wani lafazin ma kunna na arifu in ki ba a salati rasulillah sallallahu alaihi wasallam a wani lafazin cewa yayi ba ba mu kasance muna gane annabi ya idar da sallah ba zuwa matsayin sa na zuwa ne wannan bayanin a baya dan kawai yace shi baya sallar domin ba ta zama wajibi a kansa ba in ma ya zo gurin bai ba ba za a tuhume shi ba saboda shekarun sa kanana ne to ba mu kasance muna gane cewa annabi ya idar da sallah ba illa bi takbir ba sai sai mun fara biyo kabbara abin nufi bayan an idar da sallar bayan an yi istighfari Allahumma anta salam wa minka salam ai za a yi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar to suna biyo wannan ne yayin da wato wasu daga ciki fada shi ta imamu shafi yake cewa bayyana da ake faɗa ba kar ku ɗauka wai gaba ɗaya bayyana za a yi lokaci ne tsawo yake wakatin yasirun lokaci ne kankani da kawai watakila watakila mutum ɗaya ne biyu ko kuma da an idar da sallar bayan an idar kowa ya ce astaghfirullah astaghfirullah yayin daga wannan muryar yayin da ake faɗa duka kowa yake faɗa to sauti zai cika masallaci yace waqatin yasirun ba rubewa ake aike yi ba inji imamu shafi yace ba wai bayyana ake ko da yake ba aka yi kawo wannan sannan kuma yake cewa imamu nawawi ya kawo a cikin littafin sharhin muslim cewa suna yin haka ne li ajli ta'limi sifatin zikri wani lokacin suna bayyanawa dan wato su koya wa mutane sifar yadda ake ambata Allah bayan sallah ya halatta ai yanzu kai ba yanzu da kake da yara kake karantar da su bayan an gidan da sallah kai duka fada suna fada ta hanyar ta'alimi domin su koya yau da gobe Allah ya da za su ga cikin iya shine malamin ka ce ta hanyar ta'alimi ne abin da yafi kyau al-muqtar shine da mamu da liman kowa ya ji yadda kansa ba wai ya tage wa mutane ba shine abin da yake daidai shi da imamu shafi'i a cikin ali ake samu bi sunna yake cewa annabi alaihi salatu wasallam bai kasance yana bayyana addu'a ko zikiri ba a rika ji da kalbi yana yi a in dai ka je kusa da shi zaka ji amma baya bayyanawa kamar yadda wasu suke tunanin haka in ka za annabi ya bayyana to ko yadda mutane zai amma yayin da aka idan da sallah zai yi to yana yi ne yadda zai biyar da kansa Isa ya imamu misali yace da a ce annabi yana bayyanawa to kaga da zai zama sunna inda annabi bayyanawa yake to zai faɗo cikin ayyuka annabi na sunna annabi alaihi salatu wassalam to amma baya da bayyanawa na'am Isa a cikin majmu'ul fatawa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harani yake cewa mujalladi na 22 shafi na 519 yake cewa amma du'aul imami wal ma'mumina jami'an aqiba sala addu'ar mamu da liman da ake bayan an idan da sallah a tare yake fa huwa bid'atun wannan bid'a ne lam yakun ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam yake zamanin annabi ba a samu wannan ba yawanci al'ada ita ta shigo da wannan da abubuwan da ake ne da gobe kawai aka shigar da shi da yawa mutane su dauka kamar in ba ba ma sallar ba ce ba saboda haka baya ɗaya da gaske hakan ka koma cikin littafin Abdulsalam Sukairi al-Asnan wal Mubtadi'at littafi ne mujallabi ɗaya bai da girma sosai shi ma ya kawo wannan a cikin littafin nasa hadisi na gaba an warad maula al-mughira bin shu'ba an karbo daga warad shine bararran bawa na waya mughira dan shu'ba قال يتي أملا علي المجير بن شعبة في كتاب إلى معاوية amla alayya mujira da bin shu'ba mujira dan shu'ba yayi mini shifta shine a riga gaya ma abu da shi yana rubutawa shine ya masa shifta yayi min shifta na ne cikin kitabin ila muawiya to a cikin wata wasiqa da zamu kai wa muawiya dan abi sufyan a cikin inna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktuba annabi tsira da abinci Allah tabbata a gare shi ya kasance yana faɗa a ƙarshen kowace sallar farilla sallar nafila ba a yi mata wannan tasbihi sai dai kai wasu addu'o'i shi za su suka ce idan mutum ya idar da sallah addu'o'in da yake yi a bayan sallar farilla shi zai yi a sallar nafila a sallar farilla aka gaya ma fi salatin maktuba fi kulli salatin maktuba kowace sallah ta ne ta farilla me annabi yake cewa لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lawul mulku mulki na Allah ne walau alhamdu sanan dukkan dangin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wa huwa ala kulli shay'in qadir shine iko ne akan komai Allahumma ya ubangiji la mani alima dai ba wanda yake hana abin da ka bayar wala mu'adiya lima manat ba wanda yake bayar da abin da ka hana wannan addu'ar ina yawan faɗa cewa in dai mutum ya yadda da ita kuma ya san ma'anarta to ba abin da zai sa kai wani hasada ba abin da zai sa ka jefi wani kai bokanci saboda ya samu wani abu babu idan wanda kaga yana yin tsibbu ko sihiri akan wani ya samu wata ni'ima ko wallahi bai yarda da Allah ba domin idan ka yarda Allahumma la mani alima a dai ya ubangiji ba wanda yake ya hana abin da ka bayar ai wani ba zai hana abin da Allah zai baka ba ba sai ka kyale shi bai abin da kaga ya samu yanzu nasa ne kai ma naka ka jira wala mu'adiya limama da ba wanda yake bayar da abin da ka hada in Allah ya ga dama bai baka ba wanda yake baka wata rana sai da ali ya je wani masallaci sai ga wani mataki sai ya rike mar raƙumin sa ko doki to da jaka a cikin raƙumin ya rike mata kalmin sa sai shiga masallaci yana fitowa sai daren matakin ya tsinke da kar saboda kuɗi ne a ciki ya gudu shi kuma da ya idar da sallar nan kawai saboda kirkin da matashin ya yi a zuciyarsa cewa bari ya fito ya bashi kuɗin nan duka shi ne yana fitowa da ya ya tafi sai dariya ce to kaga da ya yi haƙuri ba ta hanyar haramu zai samu ta hanyar halal ba zai samu barawo da ya yi haƙuri kuɗin da ya sato da a hankali zai zo same shi Allah to amma yanzu kaga wato ya ɗebo kansa nauyi wannan abin da yayi yana daina jiran sa ranar alkiyama to haka shi ma kullum wanda kake kallo wanda ya samu kaza sai ka dauka kullum ka rika kallon kanka cewa kai ma mace ce da ciki ba san me za ta haifa ba yan biyu ne ko yan uku ko yan hudu wallahi alam domin mutum nawa ne kuke tare da bai da komai yanzu kuma ya wuce gurin yawa saboda haka wannan zaton da aka rike wa Allah madaukakin sarki to kaga wannan shine kullum abin da ake so in ka tashi biya wannan bayan sallah ka rika hararo ma'anar Allahumma a hankali Allahumma la mani alima alai wala mu'adi lima mana wala yanfa'u dal jaddi min dal jaddi ka faɗi wannan a hankali ka hararo ma'anar da yawa abin da yake janyo mana ba ma ganin tasirin karatuttuka a tare da mu wallahi ba ma mura'ati da adab na dabai yanzu misali ai kun ga a majalisin nan mun yi karatun mun yi karatun kiran sallah babul azan kiran sallah yayin da kiran sallah yake kiran sallah amza ba wajibi bane amma yana cikin ladabai sauraron kiran sallah ai ladabi ne domin annabi ya ce idan ka bi kiran sallah ka bi wasu matakai ka roki Allah Allah zai biya ma bukatunka to kuma duk muna da bukatu amma kuma sai mu shiga wata harka shine abun mamaki ka rika jin kawai wato nan gurbin ana tattauna can ma ana yi sai masallaci ya rufe yayin da ake ta kiran sallah to sai ga gaba ɗaya wato wannan abubuwan da ake bukata amfani da su da yawa masallacin cikin mutum ɗari ne ko mutum biyu ko uku ne suka amfana ba kuma da za a shigo masallacin na a ba mu booklet a ce kowa ya rubuta bukatunsa kowa sai ya ce mu booklet kowa sai ya faɗa da wanda ya iya rubutu da wanda bai iya ba kowa sai ya faɗa domin muna da bukatun da yawa to ga lokutan an ga addu'o'i din mun yi watsi da su ibnu al-qayyim awabil sayyid yace in ka bi wannan matakan kai wato ka amsa kiran sallah kai wa annabi salati kai rabitu billahi rabban kai allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ka roki Allah abinda kake so Allah zai biya ba to amma ba mai in sha Allah za ga wani jira yake ana kama karatu za a fara kiran sallah to a lokacin ya taro wasu maganganu yanzu ya gaya wani to ke dan ne wallahi ke dan ne ba zai baka ka amfana ba wayannan lokutan duk bibiya su ake to ake kowane a rana kowane lokaci tsakanin ikama da ta da kiran sallah da ikama ribacin lokacin lokacin kiran sallah ribacin lokacin yayin faduwar rana duk kowane lokaci kai ta amfani da su kai ta gaya wa Allah domin ita addu'a idan ba ba ta faduwa kawai annabi yake din mai roƙon Allah sai uku ne ko dai a bashi abin da ya roƙa ko a canja masa da wanda ya bi shi alkhairi ko a ajiye man ranar alkiyama ya koma lada shine za a je wata ranar alkiyama za su zo kaga an kawo musu lada mai yawa zai ce ya ubangiji wannan kuma fa sai ya ce addu'a ka rika yi sai ka ji ya ce ya ubangiji da ma baka taba biya mun bukata a duniya ba jiya nan kuma ƙarya yake shine anan mai cewa ya yi itikafi bakwai takwas wai har yanzu akwai wanda ya ga haka yace itikafin sa takwas kuma har yanzu juru korafi yake mu kuma daban-daban ya yi a masallaci kaza ya yi a masallaci kaza har yanzu shiru to kaga da ya fahimci wannan ma'anar da kyau baya bukatar cewa sai yayi wa korafi baya bukata saboda haka wayannan abubuwan su ake bukata bayan Allah shi karatu ko yaya mutum ya san shi duk kankantarsa in kana kokarin kwatanta shi to albarka Allah yake sama albarka Allah yake ina yawan fada an dena yayin yanzu tarin tilin karatu albarka ake so albarka ka nemi albarkar ubangiji sai ga komai naka yana tafiya didi saboda haka wayannan abubuwan jama'a mu daina wasa da su Allahumma la mani alima alai wala mu'adi alai kun san ba ba a tararre a duniya irin mai hasada saboda ya baya kwaje hankalinsa baya taba kwajiya ya je bacci ba daɗi in ya farka ba ba daɗi wannan wata irin masifa ce ka ɗora wa kanka wani abu kawai to da rana baya so ya ga wasu abubuwa kuma sai ya gani sannan da daren ya je kwanciya da abin da ya kwanta ya kama farki shi sa sai na ali yake cewa alhasidu aduwullah duk wanda yake hasada to makiyin Allah ne da Allah yake faɗa domin Allah ne ya rabo kace bai iya ba Allah da kansa yake ahum yaqsimuna rahmat rabbi mutane sun suke raba rahamar ubangiji ne da wasu suke claiming cewa complain kai cewa dan me yasa ba saukar wa mutanen Taifa da mutanen Makka ba turo annabawa daga wannan gurin mutanen Taif sai Allah yake ku kuke rabawa annabta ku kuke rabawa ni nake bayarwa saboda haka aiki ne na Allah hasada karka take zuciyarka ta koya ma hasada kullun ka rika yakarta da zarar wani idan ma ta ga ma wane yayi abu ka jawo jiko to ta muka yi man murna eh shine za ka sirbu ta hanjinta a toka ka je kai masa murna da haka za ka magance ta yau da gobe sai ga ta dina li'anna nafsa la'amaratun bisu ko da yaushe ita zuciya umarni take da kai mummuna Allah ya raba mu da hasada saboda haka wannan shine to sai yake wala yanfa'u zal jaddi min kaljad an gane ku ma'abocin aljanna bi ma'ana algina ma'abocin wadata wanda yake da kuɗi wadata sa ba za ta amfana da shi komai ba a gurin ka ya Allah dan yana da kuɗi kadai a sai yake cewa bi jiddin la bi jaddin kullu mujrim fa hal jiddin fa hal jaddin bila jiddin bi mujrim ta hanyar kokari ne ba ta hanyar cewa wane ce ai shi ne kuɗi bane ake samu abin da ake samu shin ka taba ganin wani wanda yake wato ma'abocin wadata ko kuma wanda yake ji da girma da shekaru ya samu wani abu ba tare da ya yi hoɓɓasa ba ai man jadda wajada duk wanda ya dage wajen kwankwasa kofa to za a bude masa kofa amma mutum ya zo ya zauna ya ce randana ɗaka Allah ke ba ta ruwa ba ruwa Allah da wannan za ka ba wuce yana cewa ai Allah ya ce tafi mu taimake ka a'a ba aya ba ce amma sunnar Allah ce sunna ce ta Allah cewa wallazi na da hadidina da da hadiyan nan subulana saboda haka sai ka biki ba aya ba ce ba za ka ce Allah ya ce ba amma sunnar Allah ce cewa sai na Umar je ga wasu matata a cikin masallaci sun zauna ba su tafi kasuwa ba ya dauko bulala ya tsutsula mu yace kowa ya tafi neman kuɗi fa inna samaa la tumtiru zahaban wala fidda yace domin sama ba ta ruwan zinare ko azurfa kowa ya tafi neman kuɗi wai sun zauna suna wai roƙon Allah suke Allah ya ba su kuɗi a masallaci tashi ba kai ka nema to haka ba su da maraba da yau jiran fai da ya old a cikin jiran fai sai hakura ko ta ga ai sun tsage mana Disamba Disamba wajen uku suka ga mana mura karatu a sai ai Disamba ake jira karka hada mu to shine sai da zuma wa fatu ba'da zalika to kaga sun mawafati ba da zalika ala muawiya sannan bayan nan sai ce sai kuma na tafi zuwa ga muawiya shine wafatu an gane ko ai kadimtu wafidan na tafi cikin ayari gurin muawiya ibn abu sufyan shine wafatu inda shi wannan din kenan maula mujira bin shu'ba yace fa samitu ya amuru an-nas bi zalik sai na ji yana umartar mutane da haka wannan abin da na faɗa sai na ji yana umartar mutane da cewa su ma su yana umartar su da cewa bayan sallah su faɗi wannan la ilaha illallah wa da la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani alima alayhi wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd wa fi lafzin a wani lafazin zai bi kana yana an kila wa kana yaji muawiya yana hana mutane cewa an ce ya ce jita jita yace ban ba ruwa na da jita jita ba na so sai na Muawiya saboda tsaban iya mulkin sa Abdullahi da Umar yana cewa ba dan daraja ba ba magana daraja ba inda ya tsari ne na mulki yace in magana ake ta iya mulki yace to ko sai na Abubakar da sai na Umar yace ba sai Muawiya iya mulki ba domin kaga shi shekara 40 ashirin yayi ya kuma ashirin sai da yake kara 40 kuma a lokacin sa ba ai mata waye ba saboda shi tsaban kwarantewarsa ko gashi ka ja to ba zai tsinka ba zai sakan ba eh ba ya da ku da inda ba ya haka sam in ka ja gashi ya ja zai sakan ba sai ga ya gwamnonin sa cewa ku je ku tiza ni zan hura to duk da cewa ka ga sai na abokar shekara biyu da wata biyu sai na umar shekara goma da watanni misali shi ko shekara arba'in ba za ka kwatanta da wanda ya daɗe ba an fahimta da kyau ku yawwa to amma dai ana faɗan kwarewa ne a harki ne na harka ce ta sarauta ba ta kilafa ba domin shi ba khalifa bane sarauta ta mulki na sarauta ya kware to shine yake annabi ya hana mutane an ce ya ce domin wannan matsala take haifarwa a cikin kowane irin yanayi Allah cewa ya yi wallazi na amanu in ja akun fasikun bi naba'in fa tasabbatu ku yi tasabbut shine ku bibiya haka wata kira'ar take ku bibiya duk wanda yazo yace ma wane ya ce ma kaza to ka bibiya kar ka yanke hukunci in ba ka ra'ayi ta samun matsala man nan malaka nan ba alaika haka ce bada duk wanda ya gaba ce gumin wani to zai je sai gumin ka a wani gurin he who tells you about me he also tells me about you ka'ida kenan shi ma bature ya yarda da wannan ka'ida saboda haka wannan shine an ce ya ce don ka bibiya kaga wannan ayar fa kan sahabi ta sauka ya ji an aike shi karbu zaka ya je dawo tsoro ya duka take shi kawai da yake ya je sun hana annabi yace tunda suka hana a hada sariya a je a yake an hada rinduna sai Allah ya saukar da aya cewa ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah idan wani fasiki ya zo muku da wani zanti shi ta bala suka ce din nagartaka in ka kawo zanti kafin a tabbatar da shi to sunan ka fasiki har sai ka fita idan ya tabbata ka tabbata cewa zantin haka yake to ba fasiki bane kai in kuma ba haka bane to sunan ka fasiki fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin domin ka ku je ku afka wa mutane cikin rashin sani wa tusbihu ala ma fa'altum nadim ya zanto wato ku zanto kuna da dama dan gane da abin da kuka yi saboda haka ko da yake sai muna itibari da lura yayin da wani ya kawo zani da an ce an ce da ruku manyan wato wanda da cikin magabata yake matsaloli ne manya rashin lafiya kenan misali ko tulu ka je ka zaka yi tulu tsakanin mata da miji kaji mai gidan ya fara cewa yanzu ga shekarar su 30 da aure amma ya fara bayanin cewa 2002 a watan Disamba sai mun kaza to za a samu matsala tun daga 2002 sai ya zo har 2023 yana ma bayanin da abin da ta yi a shekara kaza lokacin bikin wata kanwata an yi kaza sannan ya dawo ya gama a zance ya baji ba a bukatar wannan gaba daya da kuma an ce ai na kaji ai ni ma ga yabu akai waye ya fada ai ta kama kani to yana ba ta tafiya wa ida'atil mali da tozatar da dukiya shine almabazzarin an gane ko innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura ne almabazzarin shine ka sai abu duk kankanta kudin sa ka ki amfani da shi ne almabazzarin wanda ya sai gida ta naira 50 yanzu ya zubar shine almubazzari amma wanda ya je siyo askirin na 2000 ku daya an fahimta da kyau ko ya shanye abin sa ba almubazzari bane kai da ka siyar zubar inda yana da kudin shi kenan an fahimta da kyau ko yawa ba a yin wuta gona da iri mutumin da ya tafi ya tafi ku shiga yanzu sahad ko wani gurin wani supermarket da mutum ya je yanzu kawai sai ya ce ya siyayya ta dubu goma amma albashin ta dubu ɗari ne kaga ten percent kenan kai ma kuma dubu goma shine albashinka idan ka je kai siyayya dubu uku to kai ne almubazzari domin kai ka wuce kai ta fi percent ka kake kowa yana tsayawa ne kar kai dage an fahimta da kyau ko kar kai dage in ya ce abin da yana turaren da ya siya wancan dubu biyar ake sai da shi to yana fa da dubu ɗari albashinsa kai ne mu da ɗari biyar domin shi ne kai ma fatantar ɗinka za ka kalla wannan shi ne mataki da mutum zai kalla idan ka je ka siyo shi wanda ya haura wannan to ko shakka babu ka zama almubazzari domin za ka da aka yi ta hamma kuma abinci ba abinci ba baka ɗau priority ba wanda ya fi kowanne muhimmanci to shi ne ita shari'a tana bibiyar abu ko da yake za ka je ka ga mutum ya sai turare na miliyan biyu a saudiya miliyan uku har miliyan goma kirare kawai to kaga a gurin da shi zai iya wata kila ba sarake ne yana da kuɗi ne yawa wannan miliyan goma da ya dauko na ina ta ba ku misalin wanda yana zuwa ɗaya daga cikin karatukan mu ubangidansa ya bashi ajiyar miliyan hamsin shekara ta biyu a gurin sa ya manta kwana ya rike a kanta akan su ya rika kwana Allah haka yake mu cewa kwana ya rike aka zai yi fada kin fada bargonsa akai kawai ya kwanta yace har sai da ya gaji wata ran yaji yace masa ranka ya dade akwai ba kudi yace wannan kudi ke ka ba ni ni kara bi da wani abu suna waje yace to to to je ka kawo yaje ya kawo yace nace to nawa ba ka yace ko sile biyar bai bani ba Allah yace kuma malam ka san wallahi ko dubu biyar ban da ita haka kudin nan suka rika zama nace to gaskiya bai karfafe ka wajen kiyaye amana ba ya karfafe ka ba duk da cewa kai kuma Allah zai biya ka eh iya aya ya more ko ya kwana kan miliyan 50 Allah ya jauri to saboda haka wannan shine wa kana ilaha wa iba'at mali da tozar da iba'at al-mal tozar da dukiya sai ce wa kasrati su'ali da yawan roko ko dai tambaya ko roko duk ya fada tambaya shine tambayar kwakwa wanda ba ta da amfani wanda ba za ta amfane ka ba ba za ta amfani wani ka ba yanzu kawai ana karatu ka tambaye ni ya sunan mahaifiyar Fir'auna wannan ba ta da amfani wannan tambayar an fahimta da kyau ko ba ta da amfani domin ba za ta yi ma komai ba shi kanka Fir'auna waye ce ma dole ba dan ma wani hadisi ya bata sunansa ba ai ba ka da najashi kai Firauna wa ba wanda yake kawai takin ne kai ce Firauna da an ce wannan Firauna kace na Annabi Musa ya isa kuma da da kaji Firauna yanzu ai ka san na Annabi Musa ake magana domin duk wanda yayi sarauta a Misra takin din shine Firauna ake kiransa kamar habasha ne sai a ce Najashi an fahimta yawa kamar yadda mu nan sai a ce sarkin Kano ko adama a ce lami dan adama su su ma garuruwa aka kisra kaisar duk kowanne takin ne duk wanda ya zama sarki to wannan abu ake gaya ba kisra zai zama kaisar zai zama najashi zai zama fir'auna zai zama kowaye ya yi mulki a lokacin shi za ka da ce fara'ina fir'aunoni da yawa da aka yi a misira to wannan shine an gane roƙo shine tambaya kamar yadda wani ya zo ya tambaya annabi aina abi annabi yana ɗauke kai aina abi can dai annabi ya ce abuka wane finna mahaifinka wane yana wuta Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu ana hina yunzal alquran tubda lakum afa Allahu anha saboda haka ku daina tambaya akan abubuwan da in suka bayyana a gare ku abin zai muna da muku idan kuka yi tambaya lokacin wahayi na sauka za ku janyo kanku saboda haka tambaya ana yi ne mai amfani ba hana ta akai ba an tambaya Abdullahi da Abbas da me ka tara ilimi sai yake bi lisanin sa'udi wa qalbin aqul da harshe mai iya tambaya da kwakwalwa mai rikewa duk abin da yayi tambaya aka bada amsa to ya rike kenan to haka ake so dalibin ilimi ya zama yayi tambaya mai ma'ana wanda zai amfana ɗan uwa su amfana sannan kuma ya rike ta ko da nan gaba ya ya haɗu da matsala irin wannan to ya san amsar ta da haka ba shine ai zaka ji ana fatawa kaza ai tambayoyi ne da amsa littafi kaza za a ce ma wani yana da fatawa kaza yawanci tambayo mudawwana da ka gani tambayoyi ne na Imam Malik ake wanda amsa ta suhunun saboda haka wannan shine to sai ce um bayan nan wa kana yana hadu qul ummahat annabi ya kasance yana hana sabawa iyaye mata har iyaye maza duka kowanne an kawo wannan ne saboda raunin ta ita bace mun faɗa cewa mafi yawanci da zarar yaro ya fara girma to duk bukatunsa sun koma kan abba ba umma ba to dan kar a manta da raunin da umma ta taka shine za a yi ta bayani a kanta domin ita ce mai rauni ita ce kuma ta yi ɗauki kaso mai tsoka dangane da zuwan wannan duniya to yasa ake ta bayanin ta ba wai dan uba bai da haƙƙi ba dan wani suna kasa bai wani za ga ya je ya hada kai da mahaifiyarsa ana ta munduna uban wai kuma a gurin sa daidai ne a daidai bane mahaifi zai yanzu ko haifa kai daga haihuwa ya je wurgar da kai ba ku ƙara haduwa ba sai bayan shekara hamsin da biyar to wajibi ne in kuka haɗu wannan martabar haƙƙin nan na haihuwarka yana nan laifin da ya ma kuma yana nan gurin Allah na yadda kai da yayi to yana gurin Allah amma hakkin haihuwarka da yayi sai ka biya shi sai ka biya shi to saboda haka ka ballanta na mahaifiya mace cewa hamalatna fi badani hafi fi sa'ati ashhurin wa arda'atna wa ghasalat bi yadayha anna al-adha wa analatna ihsanan ولو خيرت بين حياتنا وموتها لطلبت حياتنا وهكذا والدنا يفعل ya dauke mu a cikin wata kitan tara tsawon wata tara sannan ta shayar da mu idan wata tara ne tsawon wata 21 kaga wata 30 kenan sannan ta wanke mana kazanta da hannunta duk abin da kai ba ta janjabinka mahaifinka zai iya miko kana yin fitsari za a ce zo ki dauke ki amma uwa za ta karba ta je ta abin da ya kamata shine wa gata ladi yariya anna al'aza wa adalat la ihzan ta samu mara da kyautai za ga yanzu ba an fara sanyi ba in za a kwanta cikin zafi za ka ga ta yi kokari ta buɗe tagogi don ka samu iska da ƙarfe biyu da rabi na yi an fara iska mai sanyi kuma sai ta tashi ta saki labule shi mai gidan sai da asuba zai tashi in kaga ya tashi karfin hali to fitsari yake yi amma ita za ta tashi tashi biyu uku wani zai a bashi ruwa tarihin yayi sai an farka an ji me faru Allah sau da yawa mu maza za ka ga ai ta tarin kai baka ma sani ba sai dai abin da yayi yawa misali sannan za ka ji to kaga tana da wannan alfarmar wa analatna ihsana sai faɗi wata kalma yake walau khuyrat baina hayatina wa mautiha da talabat hayatina da za a ba mahaifiya zabi tsakanin rayuwar mu da mutuwarta cewa umma ko hajiya ɗayan biyu wannan yaron cikin ku biyun nan sai dai ɗaya rayu ɗaya ya mutu za ta ce to ba komai ni na yadda mutu shi ya rayu ai wannan ta faru da ashabul ukhdud kun gani lokacin da aka zo sarkin nan ya tara wuta yana kashe mutane cewa sai ka yarda shine Allah in ba haka bai kona ka ko a yanka ka da zarto da aka zo mahaifiyar ta tsaya a gaban wutar ta yarda Allah shine Allah amma tausayin ɗanta take sai da dan ya leko yana jariri yace umma anti alal haqqi udkhuli sai ce akan gaskiya shiga da ta ji ya faɗi wannan ta samu karfin gwiwa to bari ta shiga domin shi take tausayi inda a lokacin za a ce to kawo dan jeje ki za ta bayar wallahi ta wuce saboda jiya ta ki shiga to shine yake wa haka da walidina ya fa'alu haka iyayen mu suke yi Allah ya saka musu da alkhairi to wannan shine dan kirki ko da yaushe shi za aka ce wanda yake ne biyayya iyaye shine wanda yake yin abin da suke so kafin su bada umarni domin suka yi umarni yanzu ka shiga tarko kuma in ba kai ba wuta ce yawa amma idan kafin su ce ne to wannan shine kyautata da Allah yake wa bidwa da jini kana ta to kyautata fa shine kai abin da suke so kafin su ce ka san umma na san goro kawai ka tafan mata dai ka san umma tana san rufaida kawai ka kai mata ka san tana san kaza duk abin da take so kawai ta kai kafin ta ce shine kyautatawa amma idan sai ta ce idan kai za ka samu lada amma ba idan ba kai ba kuma kana tsaka da wuya Allah ya kiyaye shine uququl ummahat wawadin banati da binne yaya mata wannan al'adar su ce a jahiliya ba a san wai za ku kira aduhum bil unsa walla wajuhu muswaddan wa huwa qabih yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsiku ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun idan aka wa ɗayansa albishir cewa matarsa ta haihu tambayar da zai fara yi ne jinsin ne sexin ana gaya bar cewa mace ce ce baka rai ya shiga damuwa da bakin ciki ne su imamu kiradi saboda munin abinda wato aka yi mar albishir zai ya rika buya wa mutane ta wara min alqawmi min su imamu kiradi buya zai rika idan ka ai ma congratulations a yanzu kuwa alahun hanya sai burka ba kanka shawara cewa ya rike wannan yarinyar da aka haifa cikin wulakanci har yanzu su rufe tura ko ko je rami ya turbuta ta a ciki wanda da cikin magabata yake cewa idan mutum ya rike ididin matarsa idan da yake tsammani to da idd wannan instructed day of delivery din ya shiga to sai ya je rami kawai ya ce kullum anan zaki rika zama kuma ya daina yawo tana haihuwa kawai ɗaya biyu ne idan mace ce to ramin nan zai wurga ta da ya wurga ta ya samu duk abin da yake gefe ya tsayar a kai kawai ya rufe idan kuwa namiji yake tasha domin namiji zai je yaƙi zai je noma zai samu abinci mace ko liability ce a gurin su kisa in kana so ka yi wa mata bayani na cewa 'yancin mata ka tuno musu jahiliya bayan binne ta ake yi annabi yazo ya hana Allah ya saukar da aya yace wa idal maqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ranar alkiyama za a taji wannan yarinyar da aka kashe aka binne ta Allah ya ce wannan zunubi kika ya kashe aka kashe ki a ce ki je ki tambayi wanda ya kashe ki wannan zunubi kika ya kashe ne kika ba bi ayyi dhanbin qutilat sai an kwato mutu yanzu zata a lahira saboda haka musulunci shi ya kwato ba da yan ba turawan yamma ba turawan yamma zuga suke kawai su fito ai kallabi tsakanin rahuna shine kawai a zuga cewa da abin da za a rika jin cewa ko dai ai dinki dinki ko kuma ka kyale ni karka danne ni kawai ba na bukatar a fi karfi na akan komai saboda haka yaudara ce kuma za su kai su su baro ni to shine yake wa mar'il wahatin da hadawa da kan abaji ne wato da kwadayi da roko in ka gada maka faɗa haka za ga wani mabiya yawanci ba ba su jejin kwadayi to sun fi kowa roko sun fi kowa rowa kuma za ga shi baya so ya bada nasa amma in naka ya zo kuma sai dai a ci tare to annabi baya son roko ba kwata kwata domin shi roko zubar da kima annabi alaihi salatu wasallam cewa ai maroka rana alkiyama maroka za su tashi fuskar su ba dama kowa sai ya gane cikin mutanen da muka ji a karantukan mu na baya ina ji alwajib cewa waɗanda za su tashi da alama rana alkiyama mun lissafa wajen mutum goma alamomi ka daga cikin sa har da baroki banda ne wanda mara adalci tsakanin mata biyu aji dai tashi da faralai shi ma za a gane da mai yaudari ga sunan duk mun ta kawo su wajen mutum goma ko fiye da haka ba wanda duk ana tashi aljiyawa ba sai kai tambaya ba kamar idan ka ga yanzu dan karota da uniform ai ba sai an gaya ba karota yake ba dan sanda ba sai an gaya ba ba ko to irin wani su ma ranar alkiyama duk wayannan mutanen za a gane su da alamomin su ne kin raba shi za a ga farfadiya zai kai ne da farfadiya zai kai to shine mana'in wa hafi hanawa da san a bayar Allah ya kiyaye saboda haka roƙo mugun ciwo ne sannan ruwa ba haka to bari mu je gaba na'am azmawi maula abi bakr bin abdurrahman ibn al-harith bin hisham ana abi salih al-samman ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasul anna fuqara al-muhajirin lalle talakawan muhajirun talakawa wajen da aka hijira daga makka zuwa madina ai a talakawan suka koma domin ba mutum ne yana da shago a kwari yana da ji a sabon gari yana da ji a singa amma saboda yabi annabi duk ya hakura da daga ji sai kayan jikinsa akwai wanda dabaru suka rike shi dai mutum ya dau lauje da buhu domin su wato manyan kafirai su Abuja sun tara hanya in ka taho za ka tambaye ka ina za ka in ka ta hijira ne sai su kwace kayan ka su koro ka amma mutum ya to wanda suka rika yin kawai dabara da sun zo zai ce a aiki yawa zan yi a nan baya da ya yi nan kwana kawai zai tafiya sa ya ban matarsa da ƴaƴansa da dukiyarsa da ATM card ɗinsa da komai yana nan to da haka an samu waɗanda suke talakawa to sai suka je gurin Annabi alaihi salatu wasalam talakawan cikin muhajirun فقالوا سكت يا رسول الله يا باكر الله قد ذهب أهل الدكتور بالدرجات العلى ما أبو تابيك ينم ما سكولي انت بدا مدعي مفي قولولوا مفي جرمة duk matsayin da Allah ya ce zai bayar rana alkiyama sun kwaci sun kwaci sun tafi dai matsayin da suka dauka manya wan na'imil muqim da kuma ni'ima da wamamiya to gashi ne kudi kaga azumin litinin yayin na alhamis ya siyo kayan daɗi ya ci sannan ya yi sadaka ya yi kyauta in lokaci bayan lokaci ya tafi ya umara kai ko ko uhu to shi ne yake cewa ga shi ne yana da wannan kala suka kai wa annabi kara wa ma zalik sai annabi yake menene me kuke nufi sun tafi da annaimul muqim sun tafi da daraja ta kololuwa kalu yake ce salluna kama musalli wayancan masu kudin ya rasulullah suna yi kaga wannan shine gifta ba hasada ba gifta abin da suke yi kake so kai suna sallah irin yadda muke yi wai su muna kama da su suna azumi irin yadda muke yi mun dauki azumin litinin a kai yanzu da ba abinci ba ba dole sai azumin litinin da alaris ba shi ko wanda akwai abincin amma mun dauko azumi muna so mu samu wannan ladan shi ma kuma ya dauka sai suka ga annabi alaihi salatu wasallam cewa shi dalla tana bulbuli bayan tabarilla irin yadda muke yi sannan kuma su zo su yi azumi bayan nafarilla irin wanda muke yi to su sune musu gifta akan me tunda an ba ku kuɗi ku kale mana wannan ba ku ku je ku ci gaba da yin sadaka ku ta ba mutane kyauta mu ku ban mu da wannan suka ga annabi alaihi salatu wasallam wai ta sadaquna wala na ta sadaqu suna ba da sadaka mu ba ma bayarwa ba sai kana da ji zaka bayar ba wa yu'tiquna wa la nu'tiqu babban magana suna yanka wuyayi bayi mu ba ma yantawa Allah kuma yake fakko raqaba sannan annabi yake duk wanda ya yanta bawa gabobin da guda 360 su za su compensating naka ranar alkiyama daga shiga wuta to ku kuma ba babu to je yake ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي افلا اعلمكم شيئا turirikuna bihi man sabaqakum kin ba za ku koya muku wani abu da za ku rinci duk wanda ya rigaye ku ba wanda ya wuce ku alada ba za ku koya muku ba wa tasbiquna man ba'dakum sannan ku rigayi waɗanda suke bayan ku wala yakunu ahadun afdala minkum kuma ba wanda zai bi ku falala in kuna yin wannan abu illa man sana'a mithla ma sana'atu sai wanda yi irin abin da kuka yi qalu bala ya rasulullah sai ka bai ce ba biya ba idan Allah nafiyun nafi isbatu nayi bala ya rasulullah قال فيه تسبحون ورك توا سبحان الله وتكبرون كتي الله اكبر وتحمدون كتي الحمد لله shi sa ba da yake ce wajen yin tasbihi ba dole ne sai ka jera ba wanda yazo fara tasbihi yanzu na bayan sallah yace Allahu akbar Allahu akbar ya fara da ita sannan yazo yace subhanallah sannan yace alhamdulillah yayi ko bai jera ba amma in ka saba da wanda kai wanda ka saba amma ko bai jera bai fara da wani yayi to sai yace kalubala ya rasulullah annabi ya faɗi wannan wata madula jubra kullu salatin annabi yace ku rika yi hamdala a karshen kowace sallah salatan wa salatina marra to 33 kala abu salih abu salih yace faraja fuqara'ul muhajirin na'am sai talakawan madina suka dawo maka suka dawo muhajirai fa kalu suka ce sami'a ikhwanuna ahlul abwali yan uwanmu ba su kudin nan fa sun ji abin da ka gaya mana bima ba Allah suna nan suna yin abin da muke yi fa fa'alu mithlahu suna yin irin abin da muke yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce Allah yake ba wanda ya ga dama shi sa muke so mu samu kudi Allah ware ka ba Allah da kudin ya fi kaza ba ibnu al-qasim an gane ku eh kana bin Allah kuma kai ne kudi ne sai abin da kake so ka ci amma kar ka zo ana abubuwa kana akara maka Allah wasu suna raina ba hankali bare kuwa oasis din nan na ga fada bi dade ba na je siyan buredi wani ya haɗu da ni yana zuwa karabi akar maka Allah kuma kuna zuwa da nace ka raina ba hankali nace buredin ba mu ma ba za mu ci buredin ba shi ne ai nake buredin mu ba za mu siya mu ba za mu siya ba to saboda haka wannan shi ne cewa Allah madaukakin sarki ya yi ma wannan wadatar ka shiga irin wancan layin na magabata kai so yake da safa ka karya da zarun kwaki ke ai ai ai zo muke mu wuce ku alaji yawa abinda muke so kenan to wannan shine to saboda haka shi za wata rana ko da yake kin mun lokaci yayi malika fadlillahi yuti man yasha to shine yake kana sumayyu fa haddathu ba'd ahli bi hadha alhadith sumayyu yake na ga wasu daga cikin iyalai na wani saji na wannan hadisin fa kana sai yake wahinta ka samu wahayi wahayi shine kutu kai kuskure cewa inna ma qala laka ce maka yi tusaddihu Allah salatan wa salatin wa tahmadu Allah salatan wa salatin wa tukabbiru Allah salatan wa salatin cewa ka fara yin tazmini sannan kai hamdala sannan ka ce Allahu akbar amma mun fara ko wancan dan kai ma didi farajatu ila abi talib na kuma gurin abi talib fa kuntu lahu zalik na ga mar haka fa kana ji ce kul allahu akbar subhanallah ya kuma mai mai jawar yace kaga allahu akbar ɗinka zaka faɗa a farko ka ce subhanallah ka ce alhamdulillah duk wanda ka faɗa daidai ne talatin da uku uku ko kai ne ruwayar ishirin da biyar biyar ko kai ruwayar goma goma biya halatta akwai ruwayar goma akwai ruwayar ishirin da biyar sai dai su ba a ƙara cewa da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to shine yake a taka buluga min jami'a inna salatan wa salatin har sai kai 33 a gaba daya ya ma halatta kace subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kai 33 a hakan nan ya halatta sai dai malamin suka ce wanda ya fi shi ne warewa domin yayin faɗe ana buƙatar ka rika istibari kana tadabburi kana cewa subhanallah ka rika tuno girman Allah ba wai sauri ake so ba girman Allah ake so ka tuno shine za ka ga ne ma tasiri a zakatar an bayyana da kyau ko wannan shine ina ga mutsaya a nan sun nuna mun lokaci yayi kuma ni ma dagiya nake yi kawai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da kofin ta wafuka waɗanda suke mana wasiya da hasiyoyi na alkhairi Allah ka biya musu bukatu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje maka muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya idan muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa iyawan mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka bisanta da gafara kafirai kuma Allah ka tsara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i suna buƙatar aiki da sana'a da adilita a makarantu Allah ka kaga zamu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin kasar mu da jihar mu Allah ka zauna da su lafiya Allah ka sanya tausayin ma a zukatan shi a gabanin mu Allah ka tsara raba mana asiri duniya da lahira mun cin rayuwa da ake ciki da talauci Allah ka yayi mana Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ba dai muna isara ai muna isara ali gaji